الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء أغنى عليهم فيها أن لك بالنفس ولعن بالعين ولم صدرهم والقم بالقم وإن بالسن والقم والبصار فمن تفتت به فهو كفارة له ومن لم يأمن بما أنزل الله فأولئك
قال الله سبحانه وتعالى ubangiji subhanahu wata'ala ce wa katabna alaihi hararna mun dora mun rubuta alaihi akan bani isra'ila fiha a cikin at-taura cikin taura da cikin at-taura annan nafsa cewa rai tukutaru za a kashe ta bin nafsi da sababin kashe wata ga wata ran idan mai rai ya kashe wani mai ran to shi ma sai a kashe shi ke za ka talaka matuƙar ta kashe ta bigai da haƙƙi ba bisa gaskiya ba wanda ya aikata abin da ya cancanta a kashe shi wannan dan an kashe shi ba magana a ci a kisa dama aiki ya jawo wa kansa amma wanda haka kawai bai taɓa ba bai aikata abin da zai sa a kashe shi ba haka kashe shi to wannan shine za a ce lalle lalle a yi sa kaiya wal'aina idanu kuma tufkau ana kwakule ta bil'aini idan da ita ya kwakule idan wani lakin sai dai a wajen malikawa iza faɗa a sahihun aina a awara idan wanda yake da idanunsa biyu gare ya cire idan mutumin da yake daman shi idansa ɗaya an masa gaba ɗaya kenan daman idan nasa guda ɗaya ne sai wannan da idansa biyu amma ya sai wani idan ɗayan nan idansa ɗaya ya mai da shi ba a gani to fakki ya wajen malikawa suka ce sai a ba da shi akwai sabani da yawa tsakanin malamai a game da irin wannan waje ne za a yi so dai malikawa abinda suka ce sai ya ba shi biya cikakkiya biya da zai ba shi diyar idanu biyu wato diya cikakkiya zai ba shi saboda shi idan nasa guda daya kamar ido biyu ne idan nasa guda daya kamar matsayin ido biyu ne a wasu da aka fi idan ko shi ne idan ɗaya ne ya cire wa wani mai ido biyu idansa ba ta hayo to a sannan an ba da zaɓi filka safi wani yadi ko dai a yi sakayya ko kuma a ce a biya shi diya cikakkiya shi ne duk da cewa idan sai aka cire masa amma duk da shi wannan an cire masa an masa gaba daya shi ya sa ko dai ko ya karbi diya ko kuma a yi kisasi walla an fa idanu hanci hanci tujidau ana rutsage ta ana fasa ta bil anfi idan ne ita ya fasa hancin wani wal husna kunne ya tukudau ana yanke ta bil'udini idan mai wannan kunnen ya yanke kunnen wani wasin na haƙora tukulau gyara ne nan tukulau ya sa ko tukulau ba da musu hannu ba ne lamu ne ko tukulau za a cire ta kal'afin nahu ya cire haƙori kala'a ake cewa ba kala'a ba ba yanke haƙori ake ba ciro shi ake ciro shi ake ko sun ana wato ana cire ta idan mai ita ya cire haƙorin wani idan mai haƙori ya cire haƙorin wani to shi ma sai a cire nasa wata za'idati alhukumatu idan da ake haƙorin da aka cire masa haƙorin da yake ba asali ba ne gwaniya ne wani haƙori ne ya fito masa a bayan wani haƙorin to sai wani ya cire masa wannan wanda ya fito a bayan wani ta wannan ba cewa za a yi aiki sati ba amma dai za a duba a ga me ya dace a ba a biya shi shine alhukumatu sai a duba a ga me ya dace a ba shi ya sa kamar irin nan kaga alkali kenan dole ya zama sun san wasu tsare-tsaren da matsayin irin wannan wajen jama'a da kuma irin raɗaɗin da shi wanda aka cirewa yake ji da sauransu don su san ya za su yi hukunci me ya dace a ce to shi wanda aka cire wa tunda an ce dai ba shi za su yi to me ya dace a ba shi wanda an san dai abinda za a bashi ba za a bashi ya kai diya ko ko ko ya kai diya ma ba zai haura ba hakoran nan talatin da biyu gaba daya matsayin diya ne guda daya ake bayarwa ana ba da diya da ake zai cire masa hakora talatin da biyu hakoransa gaba daya sai a ce ya bashi diyar rai gaba daya sai ya biya shi diyar rai to amma hakori ɗaya ba sai a kasa talatin da biyu diyar to shi ko wannan ba da take bata kai hakorin cikakkiya ba tunda gwaniya ce ya cire ɗaya daga cikin gwaniyar to wannan sai alkali ya duba ya ga me ya dace a ce an biya waljuru sauran miyaku da ake kuma ga jiki banda wannan kisa duk sakayya dai ake ai za ka kisa su ya ma wuce sakayya ya kutar su fiya ana yin sakayya wa ka zaɓa kil a arari haka sauran gaɓoɓi za amkana in dai sakayyar za ta inkari wani ya taba gaban wani ya zama shi ma za a iya taba tasan ba mun tsorata ba ke wato ba a tsoron an taba tasan zai halaka na akwai gaban da ake tsoron an taba za a halaka ta yi wani a taba to shi allah bai kaddara zai mutum ba Ah, to wannan ah, amma galibi irin ta in an taba mutuwa ake to yanzu wanda ya taba shi wannan bai mutum ba sai a duba a ga me ya da wato me za a yi akai amma ba za a ce a yi kisasi ba don gudun kada a zo ga sakai ya shi wanda aka yi sakare ya mutu karyar na misali wanda yake da sauki za a yi sakayya kama hannu yanke masa hannu to shi ma sai a yanke masa hannu wa rijili ko yanke masa kafa wa zakari ko yanke masa zakari wa ma la yumkinu abinda ko baya yiwa a yi sakayya a cikin ya hau talafi don ana jin tsoron halaka au a rinta kudin musawa ko rashin tabbatar da daidai fa fihil hukumatu to wannan sai abin da alkali ya ga ya dace sai alkali ya duba ya to me ya dace a ciki wa hazul hukum wannan hukunci mai in kutuba alayhim ko da yake an rubuta ne akan banu isra'ila ana bayanin tsarin da Allah ya tsara ga banu Isra'ila amma suka kauce kuwa muka rabu fi shari'a haka ma yake abin tabbatarwa a shari'a wanda ne yasa wasu malamai suke cewa dama ai shar'u man qabla na shar'u lana shari'ar al'ummun da suka gabace mu shari'a ce da ta hada hannu wa kullu hadha fil amri dukkan bayanin nan da ake a gari ana yi akan inda aka yi da gangan da ganganci ba bisa kuskure ba ba inda yake bisa kuskure ba wa amma idan ya zama a kuskure ne to wannan za a bada diya a dukiyar shi wanda ya laifin kuwa in fa diya ta zamo kamilati karɗarsa ne daga sulusun diya cikakkiya idan ko ta kai sulusun diya cikakkiya to sai waliyansa asibansa su ɗauki shi wanda ya laifin wannan ɗan bayani ne akan takaitacce akan amma wanda yake son ya ga dogon bayani zai koma littattafan fikihu ya koma littattafan fikihu zai zai gani to kamar ta saddaka bihe wanda aka yi wa laifi a maimakon ya ce a yi sakai ya yake shi ya yaki don Allah. Bil kisasin da kisasin daga waɗanda suka cancanta ya zamo ya yace ya ce ya yace wato wannan da suka rubuta da ya ba da ya ake rubutawa ba hakkinsa a rubuta da wauko da alifi ko tunda yake bisa ka'idar yadda ne hariri shi hariri ya faɗa a bukama ko إذا الفعل يوم وما عنك هجاؤه فألحق به تاء الحداد ولا تجب فإن ترى قبل التاء ياء فكتبه بياء وإلا فهو يكتب بالألف tunda yanzu za a dangana a fa da lamiriya za a ce a fautu a fautu ga sai wani tsashi ya samu rarin ma ake cewa ya afu ko wani ya afu wani ya tsohu don ya yafe masa sadakatan an kira wannan sadaka don kwaɗaitarwa a cikin cewa wanda aka yi wata ko da aka ce yana da dama ya ce sai an masa sakayya yadda aka taba shi shi ma wanda ya taba shi sai an taba shi to amma ya iya cewa ya yafi kuma in ya yafi din nan ya yi babban wani abu ya yi babban abu kwarai a wajen Allah ana son a yi haka ɗin sai dai in ya zama wanda irin wannan ya maimaita ne daga gare shi mai yawan laifin to shi wannan ya yi din ma a ce za a yafe ba shi ya fi ba in ya din a ce za a yi sakai dan me ya amfanin a yafe wanda ba komawa zai ne ya nadama ba ya yi an yafe masa bai nadama ba ya sake yi, ya sake yi, ya sake yi. to wannan a daina yafe masa a yi sakayyar a yi maganinsa a yi maganin irinsa masu tunaninsa irin wannan fahuwa yin haka din ai tasa duku ya ce wannan da sadakar da ya bi ma'anar afu ana nufin ya ce wanda ya kafara tulla kafara ce gare shi kankarewa ne kalma da aka ce mazarin afu ya nuna ce alifin asalinsa wauni kenan ko ya nuna ce wauni kenan asalinsa don a mazarin gashi ya bayyana wannan kankarewa ne gare shi lizunubi ne ga laifuffukansa ubangiji yu'azzimullahu ko yu'zimu ya iya zamowa mura'ati ko ba tarihi amma dai ruba'i ne wa yu'zimu lahu ajara na suratul talaq ko yu'zimullahu bihi ajra ko yu'azzimullahu bihi ajra Allah ya gama maladan sa da shin kayu da aka ce famanta saddaka da mirin ya koma da shi mai laifin shi wanda ya yi laifin ya gane cewa abin da ya ba daidai ba shi da kansa ya kawo kansa don a yi sakayyar a kansa ya ba da dama cewa a yi sakayya a kansa ya a yi sakayya nan a kansa to wannan ba da damar da ya a yi sakayya a kansa ba kama shi aka yi da karfi ba sannan aka yi sakayya a kansa to wannan ya zamo ya hukunta cewa la yu'ajizuhu bihi fil lahirati Allah ba zai rike shi ba da wannan laifin a lahira ya kankare wa kansa wannan laifin da ya aikata wajen Allah kamar wanda yake ya yi laifi wajen hila amurhu aka kasa gane waye ne laifin ya yi laifi ya cirewa wani ido ko ya yanke wani hannu aka kasa ganowa waye ne cire idan nan ko yankan hannun shi da kansa sai ya fito da haka ya bayyana kansa cewa shi ne faye laifin ya ba da dama a yi kisasi gare shi to wannan haka din da ya kankare wa kansa zunubi a lahira a kan dai wannan ba za a rike shi ba wa mallam ya kuma ma an ana bayani ne wannan na hukunce hukunce na Allah ta baraka ta'ala wanda yake ko wajibi ne akan bayan Allah a matsayin su na bayan Allah su bi hukunce hukuncen nan na Allah wanda yake yin hukunci da abin da Allah ya saukar wanda an faɗa masa ga yadda Allah yake ai amma yake yana da wani tsari ai ga wani code menene ga wani penal code daban ga wani tsari daban criminal code daban da shi za a yi hukunci fil kisasi a wajen kisasi wa gairi ko waninsa saboda ya kawo zalim to wannan su ne suka zalunci kawunan su alkamilu na tizzini wanda sun kai inda suka kai a matsayin su na azzalimai domin kuwa jayayya ce da Allah Allah a matsayinsa na mahalicci shi kadai shi ke da damar yi tsari a tsari wanda kudi yake yana da wata magana sai ya yi nasu tsarin ko sai ya fito da wani tsarin wanda za a bi to ya kai inda ya kai a tsarin shi na abin da yake ba nasa ba yake dole ta nasa za a bi kaga mai kaya da kayansa yake ga yanda za a yi ka ce masa a za da akwai zalincin da yake ya fi wannan a halittar nan gaba ɗaya ta Allah ce ce ga inda za a yi a cikin ta to a yi haƙƙi a tsaya a yi haka ɗin shi ne an samu kukuta ce ana da ta cewa ko ana da wani hange daban to an yi babban zalunci ne man ya ta'adda hududan lahi faqad zalama nafsa wa qaffayna
على ala asirihim ربنا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراه وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين.
وكفينا منذر يعني أتبعنا yana nufin mun biyar ala asarin gurbin wa'annan annabawan muka biya musu ayin nabiyyin allazina aslam ai annabawan nan da suka mika wuya suka yadda su yi aiki sabi da bayan Allah da tsarin Allah muka biyar musu bi Isa ibn Maryam da annabi Isa dan Maryam wato annabawan nan na banu Isra'ila sai zamo shi annabi Isa dan Maryam kamar shine karshen su shine cikamakin su shi yasa annaba na banu isra'ila tun daga annabi musa ne har zuwa annabi isa do annabawa ne da yake an aiko su a cikin banu isra'ila musaddiqa halin kasancewar annabi isa mai gaskatawa ne lima bai na yadda ga abin da aka saukar kafin zuwansa littafin da yake an saukar kafin a ce shi ya zo kafa da hu abin da yake kafin shi min taurati wanda shi ne a taura min din wannan tabiyiniya ce wanda shi ne a taura ta bayyana ma bai ne dai gidan wa aka yi nahu injila shi kuma annabi isa mun ba shi injila da yi minu bihin ya banu isra'ila su yi imani ga injilan nan ya zo da shafe wasu hukunce-hukunce da masu tsanani akan banu isra'ila ba dukkan abinda a taura ta ƙunsa injila ta shafe ba amma ta shafe wani abin a ciki wadda uhilla da kun ba'arar da zai hurrima alaikum na zo muku dan in halatta muku sashen abinda aka haramta muku a taura musaddika ya zo ne gaskata ga abinda ya gabata ya ce da daga taura to wa fi huda ya kunshi shirya min ralalati daga bata wa nuru ya kunshi haske bayanin lil ahkami bayani ga hukunce-hukunce wa musaddiqa kuma gashi ya zo ne gaskatawa ne shi bi yahudan din hali ne wanda yake ya zo jumla kuma aka adabta wani halin wanda yake ya a mufradi akan halin da yake ya zo jumla bi yahudan hali ne wa musaddiqan hali ne sai yasa wawun ya zo ne dan adabta hali bisa hali alhali akwai shari'a cikin injilan akwai kuma haske alhali kuma a injilin nan ta zo tana ne gaskatawa ne ma bai ne dai da littafin da yake an saukar kafin zuwan ita injila min taura wanda shine a taura ita ma dai wannan min din tadiniya ce limafiya ta gaskata abin da yake cikin min al ahkami na daga hukunce hukunce cewa eh Allah ne ya saukar da su haka wa huda halin kasancewar injilar shari'a ce wa mau'izatan gargadi ce kuma lil muttaqina da duk masu tsoron Allah wanda suka tsaya yin aiki da abin da yake gije ba tare da jirkitawa ko musanyawa ba wanda ya haku وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وليحكم أهل الإنجيل كما lalle kam wa kulna mun ce jiya kuma halin injila wa'anda suke aka ba su injila lalle ne ana neman su su tsaya su hukunci da ma an zanen ba da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar fihi a cikin injilar min al-ahkami na daga hukunce hukunce na daga hukunce hukunce su tsaya su hukunci duk littafin da Allah ke saukarwa ga bayi damin ba wai ana saukarwa ba ne don a iya rubuta shi ko a iya karantawa kawai ko a iya ajiye shi an sanya za a ajiye a a don a yi aiki da shi ne babban manufa da saukar da kowane littafi daga littattafan Allah a taura an saukar da ita ne don ma'abutanta wanda aka saukar su za su yi kunci da ita injila ma haka to haka nan ma kuma wanda shi ne zan gaba za a faɗa mai shaidawa akan dukkan littattafan duk littattafan ma sai sun samu yadda ƙur'ani sannan suka zama ingantattu littafin da ƙur'ani ya ce ba haka ba ne ba haka ba wanda kuma ƙur'ani ya tabbatar da shi ya ya tabbata to ana saukar da littattafan nan ne dan wanda aka saukarwa su yi aiki da shi yanzu wannan da aka ce an ce wa- wanda aka bai wa injila su tsaya lalle su tabbatar sun yi aiki da hukunce-hukuncen da injila ta kunsa to haka ma kuma wanda aka bai wa qur'ani wajibi ne su tsaya su tabbatar sun yi hukunci da da abin da qur'ani ya kunsa kada su ringa warewa a nan ba komi ma mun san qur'ani ya ce mai sallah bara mu shiga masallaci mai sallah amma an zo wani abu ƙur'ani ya ce a kula da amana lalle lalle a tsaya a tsaya a tsayi a rayuwa ta amana wa inna la ya mukum an tudu amana ce ila ali ya wani zina da amana ce mu ali muraguna amma a ce a nan kuma akwai wani abu da ake hange a'a a ko ina a tsaya a yi hukunci da abinda littafin Allah ya kunsa sai a samu mafita Um, fadawa cikin rigingimu fadawa cikin kunci fadawa cikin halayen da ba a so ba abin da yake jawowa illa juya wa hukuncin Allah ba ba da za ku za ku ba ko juya hukuncin Allah ba to za a ga inda ba yana nan gaba za a je wani wani mu a kafa taura to ringilo ma zai je da rabbi la ka dunin sauke wa min kaji arziki ai da mutane za su tsaya su yi hukunci da abin da Allah ya ce ko ta ina ma arziki ne da zaman lafiya zai bebe su amma matakar za a juya wa tsarin Allah baya to ai dole a ga yadda ba a su wa mallan hakun wanda duk yake yin hukunci bima anzalallah da abinda Allah ya saukar fa ulaka wal fasiq to wannan sune kangararru an hukunci daga hukuncin Allah aw an imani ko sun kankare daga imani in kana muttahinan bihi idan shi mai kin yin hukuncin da abin da Allah ya saukar ya zamo yana wulakantawa ne da hukuncin Allah Eh, su masu juyawa hukuncin Allah baya hawa hawa ne akwai wanda shi dai abin da yasa ke juya hukuncin Allah ba wani son zuciya ne amma dai ya san hakika hukuncin Allah nan ya ji masa to wannan sai a ce ya kangare ne kangara ce wato daga bin hukuncin Allah akwai wanda shi yake hangen yi wannan ma farin ga kawo mana tsari na shekara dubu da wajen ɗari hudu da suka wuce wuce wai yanzu duk ci gaban da ɗan adam ne wai a kan zai rayu haba duk ci gaban da aka yi an yi manyan marubuta an yi manyan masu bincike ga tsare-tsare da aka fito da su kuce sai an koma an rayu a wancan sallah ɗaya ma shiga masallaci mai muku sallah yadda kuke so amma wannan tsare-tsare na duniya ku kyale muku kuma kaga wannan ya wulakanta ne damin ya yi ne don wulakantawa shi yasa shi wannan ya kangare wa imani ne gaba daya da yadda da Allah ba hakikanin yadda da Allah da yadda da littafin Allah ba to وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومؤمنا عليه mm, فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق mm, لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتيكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأنزلنا إليك الكتاب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم wato da aka gama bayani akan banu Isra'il to kai kai musulmi wanda kai cikin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam ka dauka duk wannan zargi da ake kai ya shafe su ne amma kai ai kana tudun mun tsira ko ya kai ai ba ko ne ya ka dawo akai bayanin da zai nuna to kai din ma fa abin da aka saukar ma in ka ke yin aiki da shi to ka tafi matafiyar wa'yancan din da suka gabata Kar ka ɗauka kai wani ɗan lele ne za ka yi laifi a gyale ka wa'yancan su yi laifi a ce an rike su da laifin su kai ko ka yi kasha a'a ba haka ba ne sai aka fuskanci manzo sallallahu alaihi wasallama da magana wanda an fuskance shi da magana ne amma ana nufin al'umma al'umma su gane ƙur'ani nan da aka saukar domin su ne daukakawa ce gare su Eh, laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum wa innahu la dhikrun laka wa liqawmika wa sawfa tusaluna ba maka wa- akwai ranar da za a tsaye da ku da ku da qur'anin nan za a tsaye da kowa da shi da qur'anin nan a tambaye shi qur'anin nan fa ni na turo ma ni na aiko ma shi don ya nuna ma ya nake so ka tafi da rayuwa ka tafi da rayuwa ta ka haka ko kuwa wanda sannan qur'ani ne zai hukunci ga bawa ko dai wanda ya bi shi zai ce da ya bi shi alqur'anu hujjatul laka wanda kuma yake wansa shikenan zai gamu da mummunan shaida daga qur'ani wanda ko shi abinda qur'ani ya faɗa wajen Allah karfa ake وهو في الوراء شافئ مشفر فيه وقوله عليه يثمر آه، وقوله عليه يثمر عند ابن الجزري كيف لا من سوك ما دلتا القرآن قرآن بالحج آل كفن شيء وسوك تشيك لجسكيان وكو من سوك تشيني دن تبتن دا أبن ديك جسكيان لسبب إثبات الحج لسبب تبتن دا جسكيان قرآن ya zo ne don a kawo da duk abin da ba gaskiya ba daga rayuwa shi yasa shi ba daidai bane a ce ga wanda yake madaukin qur'ani amma kuma shi ke kan gaba wajen daurewa abin da ba gaskiya ba gingi lalle wanda yake madaukin qur'ani gane daman qur'anin ya zo ne don tafi da duk abin da ba gaskiya ba yasa kai a matsayinka na madaukin qur'ani mai kula da qur'ani sai ka tsaya kai aikin qur'ani shine babban aikin da yake gaban musaddika halin kasancewar qur'anin nan mai gaskatawa ne da ma bai ne da ga littattafan da aka saukar da abin da ya gabace shi ne kitabi daga littattafai ayi lukutubi ayi littattafai da aka kawo shi mufradi ana nufin jami aldin wato ta tarifi ce shi yasa tana nuna jami tana nuna umumi tana nuna umumi aljam'u wal fardul mu'arrafani بالله كالكافر والإنسان ومهيمنا mai shaida kuma shahida mai shaida alai kan littattafan nan da suka sauka duk littattafan nan wanda qur'ani yace gaskiya ne shine gaskiya wanda qur'ani yace ba gaskiya bane to ba gaskiya bane da kuma za a ga wasu wanda Allah ya sauka musu da littafi tun a baya su zo da wani abu sai ai haka Allah ya sauka musu amma zama abin nan da suka zo da shi Qur'ani bai zo da cewa Allah ya sauka musu shi ba kuma Qur'ani bai zo da abin da yake yake shi yanci haka ba to irin wannan shine sai ai aiki da koyon Qur'ani ko abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa la tusaddiqu ahlal kitabi wa la tukazzibuhum وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم idan man isra'ila ta kowa muku wani abu suka ce ai haka Allah ya sauka musu ya zama qur'ani bai zo da cewa an sauka musu haka ba qur'ani ko bai zo da cewa ba a saukar da wannan ba abin yayi karo da yanda qur'ani ya zo to a irin nan kar ku ce musu eh kun yadda an saukar musu kan kuma ku ce karya suke ba a saukar musu ba ku ce dai in an saukar kun yi kun yi imani dan ko kun yi imani da duk abin da Allah ya sauka musulmi ana bukatar sai imani da duk abin da Allah ya sauka la an faru kuma yana abin min rusuli hakun bayan kai hukunci tsakanin su ya rasulallah haka ma kuma ake neman musulmi su yi hukunci tsakanin da za su zo wajen su bi ma an zan Allah da abin da Allah ya saukar ilai ka gare ka wala ta tabi a hawa kakkace za ka bi son zuciyarsu amma za ka min alhaji ka kyale abin da ya zo ma na daga gaskiya ga gaskiya an kawo ma sun ko kawo ma son zuciya ka kyale gaskiyar da Allah ya kawo ma ka bi son zuciyarsu an kai haka ba daidai bane bilin ya rafi annu shi yasa duk wannan ana faɗa manzo ne sallallahu alaihi wasallama amma abin nufin al'umma al'umma kada wasu can su je su zauna su tsare-tsaren su na bin son zuciya su kawo muku su ce ku bi ku kyale wanda Allah ya kawo muku ku kyale magana da ta zo muku ta Allah wanda take gaskiya to kan ku yi haka idan ya rafi hannu ku bauɗe daga abin da Allah ya saukar muku ila ma shi ta hona zuwa abin da suke sha'awa in kullum ga annabi kun shira ta wumin hali kowa a cikinku ko wannan al'ummu an ba shi tsarin da zai yi an ba shi tafarkinsa a yi al'umma ya ku al'ummu an ba shi tsari an ba shi tafarki da rikan wari hanya wadda take a fili wannan zahirin da kenan kamar shari'o'in daban-daban ne to aka ce ya yi furu'a a iya samun haka a iya samun bambanci daman tsakanin wannan shari'a da wancan shari'a amma ba a usulu ba haka nan ma kuma wannan bai kore a ce a wasu guraren a shari'ar a furu'un ana samun dacewa ya zama wani abin yadda aka shar'anta ga wannan al'umma haka aka shar'anta ma ga wannan al'umma haka aka shar'anta ma ga wannan al'umma walau sha Allah da Allah ya nufa da Allah ya nufa na ja'ala kuma ummatan wahida da gaba ɗaya ku sai a dora ku bisa tsari ɗaya a sanya ku al'umma ɗaya ana shari'a ta waya da bisa shari'a ɗaya ke jami'in asari a baki ɗayan zamanin min gairi nafsi da zama ba wata shari'a ta Allah da za a ce an shafe ta to amma kuma Allah ba haka ya nufa ba walakin sai dai farraka kun firaka ubangiji ya sanya ku jama'a daban-daban wannan jama'ar ko wannan al'ummar a ce ga shari'ar da ake bukata yi aiki da ita wannan jama'ar ko wannan al'umma a ce ga shari'ar da ake bukata yi aiki da ita me yasa haka ni ya bulwo ku dan ya gwada ku ya gaya za ku yi ni ya hata bira ku dan ya gwada ku ya gaya za ku yi a bayyana ku a fili shi ma a ku dangane da abin da ya baku mina shara'i na daga shari'u za ku za ku yi aiki din da su ko kuwa za ku ringa juya musu ba al-mu'talifati wanda yake sun bambanta dan ya ga waye a cikin ku mai bi waye ne sabo me yayi ne saba wa Allah a cikin ku fatarikul khairat yasa shari'un nan suna zuwa ko ce dangane da al'umma da da zamani da zamanin ta sai zama wata shari'ar daman wani zamanin ba ta dace da shi ba amma wani zamanin ta dace da shi wata shari'a ko ya zama ita kowane zamani ma ta dace da shi kamar shari'ar manzon sallallahu alaihi wasallama shari'a ce wadda ba wani zamani da za a ce bata dace da shi ba sai dai son zuciya ko karancin fahimta amma shari'a ce wadda ta dace da baki ɗayan zamanin tasirikul haira shi yasa bayan allah abinda ake bukata daga gare ku ku yi tsere ku yi rigegeniya a wajen zuwa da alheri babban alherin bawa alheri ga bawa shi ne biyayyarsa ga Allah ta baraka ta'ala shi yasa bawa ya tsere a same shi a kan gaba wajen biyayya ga Allah ta baraka ta'ala ba tsere ne a wajen tara abin duniya ba ko samun mulkin duniya ku ta gasa tsakanin ku kan neman mulkin duniya a mulkin duniya ai kararre ne ma inda kun yamfa zo ma inda lai ba bawa ya kokarin samun mulki madawwami shine mulkin lahira shine mulkin lahira ku tsere wajen zuwa da alheru ta duru ila mamurat ku gaggawa zuwa abin da Allah ya umarce ku da shi kafin a ce abin ya tsere muku da zuwan mutuwa idan mutuwa ta zo bawa sai dawo yana da dama ina ma a ce ya bi ina ma a ce ya bi ya hasrata alama farratu fi zambillah in kuntu lam nasahirin kan bawa zo yana wannan magana ga wakati ne aka ba bawa aka ara masa ɗan takaitaccen abin da yake wajibi a kan sai tabbatar ya sarrafa wakacin nan a cikin bin Allah abin da kan gobe zo yana nadama ilallah marjokun jami'a gaba ɗayan makomaku ga Allah ne ba wani da yake da makoma zuwa ga wani daban ba Allah ba dukkanin ku ga Allah za ku koma bil ba zai tashe ku bayan mutuwar ku fayyunafiyukum Allah zai ba ku labari bi ma kuntum bihi tahtalifun da abin da kuke sabani a cikin sa min amri dini na daga lamarin addini zai wa kowa a cikin ku sakayya da aikin sa wa'adu wannan ya kunshi alkawari ga wanda ya yi aiki kyakkyawa cewa aikin nan naka kyakkyawa kafa ka ɗauka zai tozarta in dai dan Allah kai to Allah yana sanar da shi ta yi kai aiki kyakkyawa mutane ma su ringa cewa ai mummuna kai ko sai ba san ma ka yi kyakkyawan ba to ka jari kanka kula da tasu Allah yana sani ga abin da duk kake kuma yana tara ma kayanka wa waziri kuma ya kunshi narko ga wanda shi yake aiki mummuna sai ka dauka ka yi aiki mummuna duk munin aikinka amma saboda wani dalili na duniya mutane suna bin ka a gindi su ne ma jinjina ya ba ni kirki irinka tare ko da kai kanka ka san yadda kake tafiyarwa ba daidai bane wajen Allah to ka dauka cewa wannan jinjina da mutanen duniya suke ma ko wannan taruwa da suke a gindinka shi kenan kai ka sha har wajen Allah inna ba makawa akwai ran da Allah zai tsaye da kai daga kai sai shi kuma ya baka labari da ayyukan nan naka munana ya baka labari da ayyukan nan munana da mutane sun ma cewa ai ba kome kai ka huce saboda wani dalili nasu to kakka ɗauka wajen Allah haka kake in kai kanka mutum shi kansa ya san mini me yake bani linsanu ala nafsihi basira wala wakila azira bani linsanu ala nafsihi basira shi kansa mutum ya isa zartarwa da kansa hukunci ya san daidai yake tafi da rayuwarsa yadda Allah yake a tafiyar ko kuwa yana wata mudahana a ciki yana babboyewa mutane suna raka shi suna abin da suna masa kowa sai shi sai shi sai shi amma ya san shi kansa a rayuwar tasa akwai mudahana shi ya sawa da wani ido lil mubadilina wani alkawari kyakkyawa da masu gaggawar bi ga Allah tabaraka wa ta'ala ba sai rigegeniya a wajen zuwa da bin Allah wal mukaffirina da kuma wanda su suke takaitawa ga da za a yi ba ruwansu yayin ba ruwansu su ringa gumbiya gumbiya ko suna boyewa mutane amma ba sa sha'in ganin da Allah yake musu yastahafuna minan nasi wala yastahafuna min Allah wa hum ahum iz yubayituna ma la yare min al-qawl ko ta kan nabi ne ko alhamdulillah wa nu'minu